na'am bismillahir rahmanir rahim darasi na 37 takwas kasabar sukar sandar rake khuljan khuljan jam'i ne na khalij khuljan jam'i na khalij yakan zo da ma'anar naharun sagirun ko dan korama hablun igiya makan zo da ma'anar khuljan safinatun sagira shi makan zo da ma'anar khuljan watan khuljan kan zo da ma'anar ya karman jirgin ruwa ko igiya ko dan korama amma anan yanzu da ke idan za a shuka shi munan muka yi danyi mishi rami ko sai a soka sai a rinka musamman da rani sai a rinka zubar ruwa a ciki don ruwan ya tsaya a gurin to shine khuljan anan yuqla'u ana tumbukowa daga qala'a ya tumbuko khudhak jami'i ne na hazik haziki sagacious smart mai kaifin kokolwa albaqlu shine abin tsiro da yake yin da a ƙasa dan shine albaqlu kaman gwaza ko wala ko makani ko na'am ko doya ko rogo urda urdatun abin bijirarwa da wani abu wata abinda akan bijirar masa da wani abu akwai ardun ardun fadi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum jannatin ardu has samawati wal ard ko widdat da zuwa dikarkin aya akwai ardatun ardatun gara amma shi da alhamza ne gara afatun shine musiba afatun musiba ko annoba ko cuta wanda ta yi ƙarfi haka shi ma'afa ne tanharu tana hudawa daga nahara ya huda daga ne aka samu manhar ramin hanci manakhir daga ne aka sami nakhira a nakhira wata kamar chisel wanda ake yin rami da shi wanda kafinta yuzra'ul qasabu fi awa'il rabi'i ana shuka rake a farko farkon damina ar-rabi shine damina fatuhu rasulahu al-ardu sai a kafce masa kasa wa tukhattatu sai a yi tsara shi a layi khututan bisa ga tsari na layi mustaqima masu tsawo mutaba'ida wanda kuma sun nisanci juna ba a shuka shi kurkusa kurkusa ba'dha an ba'din wannan ke mutaba'ida ba'dha an ba'din wannan ke wani sashi na ramin yayi nisa daga sashin ramin da ake so karki thumma yuta bil awari sai a zo da sandunan rake an yayyanka ko gaba gaba rake wanda za a dasa wa tubaddadu al khutud sai a zuba su a cikin wannan ramukan wanda aka yi shi kamar layi udan udan sanda sanda wannan asalin shi udan wa udan ne kun gane ko hal ne murakkab kaman baina baina kaman ho jari baita baita abokina ne makwabcina ne na kudda kud ho jari baita baita kama a ce tasil hamza baina baina kun gani kama kama a ce hisa wa bisa hisa wa misa wa tudfun fiha sai a rufe shi a cikin ramin wanda aka tsara su kamar layuka au tuqatta'u ko kuma a yayyanka su kitan yanki yanki gutsire gutsire wato gurin sai a daddasa a cikin ramin wayan sabu alaihi halmawa sai a rinka zuba mishi ruwa min khuljanihi a ramin sa da ake zuba rakan fa yajri fi jadawulihi sai ruwan ya rinka gudanantuwa a rafi jadwal rafi ko kuma kwarin lambatu inda ruwan zai rinka kwarara waya umul khutuda sai ya game wannan ramukan da aka yi marike wanda aka yi shi kamar layi li'irwa iha domin shayar da riken wa ba da usbu'aini bayan sati biyu au aka sa ko fiye da haka ya zaharu ala wajihi al-ardi warqun sai wani ganye ya bayyana a bayan kasa ta wilin mai tsawo akhdar kore na riken kenan ko ya khudhu fi nama'i sai ya rinka tsawo shi an fashi an kadan kadan kun ga shi ma gashi nan hal ne murakkab hatta ya sha al-udu hatta ya sha al-udu har sai icen ya taso ya girma wa ya kabar kuma ya girma ila ku duba ku duba akwai mace tsakankanin ya kabara da ya kaburu kaga an ya kabaru ko to duk wani abin da ke girma ɗabi'arsa girma ne shine ya kabaru kun gani abinda ko ɗabi'arsa ba girma ba ne sana ɗan adam ke cisa ya tsawo kamar alewa ai alewa za ka yana cura yana cura mai cura alewa za ka yi ja sai ya ja shi ya tsawo ko to shine ya kaburu kenan za ka ibara kai bayani a kansa abinda yake tsawo da kansa ɗabi'arsa ce girma shine ya kabaru da fathil ba'i ila an yudirika har sai ya goge fayukuta sai a yanke shi wa yunqalu ila al-ma'asir sai a kai shi matatsa listikhraj as-sukkar minhu domin a fitar da siga da gare shi wa min hudhaq wa min hudhaqil fallahin daga cikin hazikai na manoma wato akwai manoma hazikai man yazra'u fawqahu shay'an min al-khudar akwai wanda yakan shuka kwarra tare da asamar rake walbakl da kuma babin ƙasa-ƙasa kalfusuliya kamar wake wa gaida da makamancinsu liyan tafi a bithamani domin ya amfani da kudinsa wannan ma riba goma da goma ne domin masu agric science sun kasa tsoro akwai tsoron da suke da jijiya wanda yake nitse cikin ƙasa sosai ya ɗebo abinci wanda suke bukata su ne ake ce musu deep rooted crops akwai kuma waɗanda su jijiyan su bai shiga ciki yana sama ne kawai wannan ba zai samu damar tsotso abinci daga can ba balatana har ya samun mai isan ta ci ta girma kan su ne shallow rooted crops kamar rake shallow rooted crop ne kamar dawa kamar gero kamar masara kamar takanda dukansu suna amfani da albarkan da ke saman ƙasa ne kawai amma kaga wake shi yana ƙara ma ƙasa fertility yana ƙara ma ƙasa amfani sosai sinadarai wanda za su ci a ƙarsan ma za ta amfani da shi duk abu da aka shuka shi a kan ƙasan suna amfani kaga wake duk abu mai yaɗo wake gyaɗa doya abin diga dai sinadi suna ƙara bunƙasa ta ƙasa dankali ya shiga ciki abin shukuran a yana ciki a yana ciki a yi dankali yana ƙara albarkar ƙasa saboda jijinsu ta kan shiga ciki bawon shi ba akan yi miya da shi munan ba maci yamma dankali ba na? eh sosai kuwa lallilin na jana bagana na? walahan a shi walahan shallow rooted crops ne shi na amfani da na sama ne eh ganyen shi ba eh na gane irin family menu din nan sosai bawon shi bawon walahan amma mai taushin afwan ba bawon ganyen walahan mai taushin hancin shi na kan tsoko idan aka dafa doya ko dankali ko gwazan sai a nannaɗe shi a cikin ganyen sai a ƙara mai shi a wuta a dafa a ci da miyan taushe ko miyan dage-dage ko dai kashin dai a ganyen rake suke miya da shi malam ai mu ne nan fa malam bahaushe bai more mu abinci ba in dai da abin da bahaushe a musamman yanzu abin da bahaushe ya fi morewa a abinci sai min kuka gaskiya tana daga cikin abin da bahaushe fi more mata e miyan kubewan ma amma babu kaman kuka kuka ai ta yi mana amma yan matan yanzu wai ina da wani siriki wadda ke muna karatu ne kun ga gudun nan da za a shigo da kuka min kuka a fita da shi jim kaɗan sai a ce ya shigo ko ya shigo gurin yana shigo zai ce an shigo da min kuka nan ai biyu kuma allah bai haɗa jini shi da min kuka kwata-kwata babin sabu ba ai shi kwata-kwata bai san ma kuma shi ina ganin kamar dijar ba ce kawai ba wai ƙi ne haka ba kamar jarabawa ce to Allah shi ba mu sa'a malam wanda ya more mu abinci sai balarabe malam karku min dariya irin laraban da suka zo na makarantar sarki wajen karanta da kur'ani da sauransu sun gayyace ni gidansu na je muka zauna za a ci abinci ga shurba romo ne aka dafa 'ya'yan shila a ciki aka zuba mashi ruwan wannan yake da suna haba wannan wanda ake dan ruwan da ake gashi nan mai mai aka mun yi man shi ma ana zuba shi a cikin abinci akan shafa man a'a zaitun ga kwallonsa an zuba a cikin shurba din ko markama nan kuma ga yayin shillan an zuba su an jibga su a guri a cikin kwano can kuma ga jarjir yana nan kamar latas zagan shi kamar lafsuru amma ganyen shi ya fi lafsuru girma yana da daɗi mana sannan kuma mala abinci kala-kala ga wani irin biredin nan nasu mai faɗin nan ya shi a gefe to daidai za a ci abincin sun zo an mazazzauna can kawai sai ga wani baki sai ga wani shek sha'aban shi na cin cincin gini baki sai ga bakin suka zo ai sai suka tashi waje abincin suka je wajen su suka zauna a kujera to su misra suna da wani abu idan kuna magana da shi da larabci ya ƙi jinin ba misri wannan duk inda ka je ba misri ɗabi'ansa ne ya ƙi jinin wani abokinka ya zo ka ji ku juya harshe a'a ai yanzu nan zai tsargu ku ci gaban larabci wannan ɗabi'a ce ta bahaushe ai ba misri in allah da duk inda ka zo nan da ba misri yana da wannan ɗabi'a amma kuma shi inda ɗan ƙunshi zai zo ko da ya iya larabci wallah sai juya su ta gargaliya wannan ɗabi'a ba misiri ne amma shi bai so ka canja harshe da abokin ka guzurutu to sai suka canja abin harshe dai suna ta magana da amiya nasu suka ce mun shaka amur fadal kul kul kul kul abincin da malam na rasa yadda zan yi ci to abinci ne ban taba gani irin shi ba to ai tunani na shin wanne ne zan fara ɗaukowa ga dai nama na hanshila ga shurba romo ko kuma ganda ga jarjir ga biredi can ga wancan ga wancan ga kala-kala ni ga sunan to sai da suka zo sai ga dibanci ba sai suka je taso suka zo suka zauna a shewayin da za ka ɗauko wannan ɗan biredin nasu ne sai ka yaga sai ka ɗauko ganyen jarjir sai ka sa in ka sa sai ka yi dan foldin din shi sai ka ɗibo shirba ɗin sai ka sa baki daga nan kuma sai ka ɗauko ƙwallon zaitun shi ma sai ka sa baki sai ka muka yi ka gutsuro nama sai ka sa a baki to haka gici to yanzu idan ne gaggawa na fada kan nama ai na yi ƙauyenci na yi ƙauyenci kuma ai nama wani sinadari ne abincin kaga za su wanda ke mai component ne mai kyau wanda ke kaga in aka ce za a cinye nama kuma ya taya za a ci sauran kai malin da abubuwa kala-kala wani sama mutum ganin su ba to gaskiya ba misri ya more ma abinci ba larabe kai na goni bidiyo na abinci kala-kala ga farfesu ga na jin kuma kun gan shi farfesun nama ga soyayyen nama ga roman nama ga waye ga waye wanda ke tura bidiyon ne ko kuma ya hada bidiyon ne ya ce haba manan ga nama shinkafa kaza ga menene ga farfesu queen ga afon ga farfesu menene menene ya ce haba kawai wasu ba sai duk wannan daɗi likita wasu ya hana ka ci wasu ya ce wai kaje kaje zogala menene menene wanda ya rike ma dai hausan bare ne ta yi to Allah ka samu dace duk wannan mata Allah kuma ya na'amikum na'am ina ne muke yi ina ne muke ne to daga cikin akwai hazikan manoma sukan yi mixed cropping mixed cropping idan sun shuka rake maimakon su bashi haka nan kawai sai su ƙara waɗansu ƙananan shukoki waɗanda za su samu da ƙasan albarka kuma sannan su ribantu da ɗan kuɗin da za su sama ko abinci da za su sama thumma yaqla'uhu min al-ard ko ميز من الزراعة فوقه شيئا من eh wal baqal kal fusuliyya wa gairi hal yantafi bi thamani da amfanin da kudin shi thumma yak- thumma yaqla'uhu da kanan sai ya tube shi min al ard abdaka bayan kasa din mata bada'a nabtul qasabi duk lokacin da tsirrake ya fara tasowa fi zuhuri ya fara bayyana to ya fara tasowa yana tsawo wata wannan hikima shine saboda duk tsirrai suna samun abinci ne daga ta hanyoyi biyu akwai ta jijiyoyinsu akwai kuma ta hasken rana wannan photosynthesis ko photosynthesis to idan wannan shukan da aka sa shi ya fi tsawon raken to rakenka na farko ba zai zuba ba zai gaɓuɓɓa ba ba zai girma ba kuma ba zai gaɓuɓɓa ba kuma ma ba zai zaki ba sai dai kawai ya ta tsawo tsu kawai siriri babu abin nan amma idan ka cire ya samu hasken rana to sai ga ya taso da kauri da tsawo kuma shi ya sama ba a cika shuka ababen masu tsawo wanda za su rufe rake ba galibi sai dai ga an shuka alayyaho wani su kuma sukan sa kabeji latas lafsuru wake gyada a gefen rake suka sassa su irin waɗannan dai ƙanana waɗanda ba za su rufe rake su hana shi girma ba ko tumatir ko albasa shukran sosai kuwa wal qasabu fi zira'atihi urdatun li'afatin to shi rake sandar rake wajen shukansa yakan zama abin bijirarwa ne ga irin wata ga wata irin annoba taftiku bihi wanda takan lalata shi ta kikita shi wahiya wannan ko ba wani abu ne wahiya ita ce dudatun wata tsutsa ce ta dukkanin ilai wata take shiga masa min juzurihi tun daga tushensa tsutsan nan sai ta shiga watan huru watan haru fihi nakharan sai ta rami cikin sai ta haƙa rami a cikinsa kai zaka bude baki kana ta gode ma Allah kai ai da kina yayi banya ai lafiya lau to inda za yi iska mai karfin gaske sai ga rake kat kat kat kat suna ta faɗi saboda ta tushe za ta bi ta cinye sai ta rami shi ke sai garki ya faɗi fatar al'uda sai ga gasan ga isar raken a tsaye ka'ima a tsaye ka annahu salimin kamar lafiyayye ne kun ga salim wannan isin maf'ul ne fa kun ga fa'il bi ma'ana maf'ul maslum to ba su zuwa da shi da ma'aunin maf'ul sai dai su da shi da ma'aunin fa'il isin maf'ul ne wannan ja'ala khilafil qiyas ka gani kaman kataba maktub ko abinda aka rubuta to sakanahu salim kai ka ce lafiyayye ne wa idza jazabtahu amma kana jin shi kharaja fi yadika min gari jihudin sai fito ya tumbuko ko ya zo jikinka min gari jihudin ba tare da wahala ba wata rahu ajiwa fa sai kuma gan shi holoko tsakiyar shi ba komai ka annahu umbubatun kai ka ce pipe ne ina ganyen ina bawon ganyen gwanda mai bututun nan to umbuba kenan ko pipe umbuba duk da aka ce umbuba shine ajiwa shine wani abu wanda ke holoko wanda tsakiyar shi babu komai kaman shantu kaman duma la shi a fi hababa komai a tsakiyarsa wa yazulul qasaba ana shukar kene fi sa'idi misra a kasar misra wa fi jazairil hindi a sharqiya da kuma yankunan hindu india can gabashi wal garbiya da kuma kudanci wa kadhalika fi amurka ana shukar ke a america li'annaha kullaha amakin harra saboda gurare ne mai zama masu zafi la tasluhu illa fiha ba sa ingantuwa sai a gurare mai shukar da ke bai ingantuwa sai dai a guri mai zafi saboda rake yana son zafi gaskiya yana son zafi wajen shuka shi ba? yi a suna shukar ke to su da masu ke da injina da sauran sun duke sarrafa shi na kaji kaji
daga su dama sai indiya ka a yi inda zama suna neman shi Hmm. nan ka gudu ai shi sa rake bai a kudancin najeriya bai saboda galibi bishiyoyi ne masu tsawo to za su hana shi cin abinci ka gani amma shine kullun suna suna suna suna fitanantar mutane a raba Najeriya a raba Najeriya dan an rabta akwai abubuwan da dama da ba za su sama ba